آيَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله rabat yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barka mu da wannan yammaci na wannan rana mai albarka yau 29 ga watan tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1443 wanda ya zo daidai da 30 daidai ga watan hudu 2022 gregorian calendar bayan da muka saba abu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin nan ba har yanzu muna na a cikin suratu hud alaihi salatu wassalam suran da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a rika karanta ta ranar juma'a jiya mun kwana aya ta bakwai inda Allah madaukakin sarki yake mana magana akan halittun samai da kasai da kuma kasantuwan al'arshinsa daidaita ta akan ruwa da kuma halittun da Allah madaukakin sarki yayi mana saboda ya jarraba mu ya ga wane ne ya fi kyakkyawan aiki wato kenan wane ne kuma ya fi mummuna duk da cewa bayan an kawo alkur'ani an yi bayani dalla-dalla amma da yawa daga cikin mutane a wancan lokacin ba za su yi imani da shi ba don haka allah ba da kukin sarki ce za su ce ma alkur'ani nan sihiri ne duk da wancan bayanai da aka musu to yau sai allah ba da kukin sarki ce gaba da ce mana bismillahir rahmanir rahim wala yin akarna anhumul azaba da a ce za mu jinkirta musu azaba ya kamata a ce da allah ya aiko annabi ya zo ya yi bayani suka karyata sai azaba ta zo ta to sai zama allah maɗaukakin sarki a cikin rahamansa sai kan jinkirta azabar wani lokaci azabar ba za ta zo ba domin inda ta zo ta take za ta halaka su amma sai ya jinkirta to amma duk da haka da a ce allah maɗaukakin sarki ce da za mu jinkirta musu azaba ɗin ila ummatin ma'aduda zuwa wasu kwanuka wanda suke kididdigaggu ne gole na ma ba su wallahi da za su ce to menene yasa azabar ba ta zo ba me ya rike ta ba ka ce azaba za ta zo ba to me ya hana ta zuwa ya kamata ce ta zo ta mana irin ta zo ta maganta inda gaske kuke yi saboda haka kenan wannan ya rada ba su hujja cewa ashe azabar da aka ce din ba gaskiya bane an ce azaba za ta zo ta to ba ta zo ba za ka suke cewa اللهم إن كان إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم in ma shine gaskiyar to a jefo musu tsakon kwari azaba daga saman ko a kawo azaba mai daɗin to ba za su yi imani ba ba za su yadda ba na farko ma ba su yadda ba haka azabar ta zo har ta cin musu wayannan ma ba za su yadda ba haka azabar za ta zo ta cin musu ba dan jinkirin da Allah madaukakin sarki wato kenan yayi musu ba Allah maraukakin sarki a cikin rahamansa baya gaggauta wato kenan azaba yakan jinkirta ta har zuwa wani lokaci anan da Allah maraukakin sarki ce da za mu jinkirta musu ila zuwa wato kenan ummatin ma'aduda ko wani dan lokaci wanda yake ididdige malaman tafsiri suka ce kalmar umma tana da ma'ana da yawa a cikin wato kenan abin tana da wa'arni ko fiskoki sun kai kaman guda takwas daga cikinsu tana nufin wato kenan kamar yadda ta zo a cikin wannan tana nufin wannan sura din tana nufin wato kenan ajali tana nufin ajali in a ce ila ummatin ma'aduda ai ila ajalin ma'adudin kenan zuwa wani lokaci wanda yake abin nan sannan wani lokaci kamar da ke cewa inna wajenna inna wajenna alaihi abana ko wajenna alaihi ummatan minan nasi ko wajen da alaihi ummatan minan nasi yaskun annabi Musa alaihi salatu wasallam lokacin da ya tafi abin nan kaga umma anan tana nufin wato kenan mutane wani lokaci tana nufin mutum wanda yake shugaba wanda za a iya koyi da shi kamar yadda Allah yake cewa inna ibrahima kana ummatan lalle annabi ibrahim shi kadai wato kenan al'umma ne ma'ana mutum ne tsayayye wanda za a iya koyi da shi wani lokaci umma wato kenan tana nufin wannan wani lokaci kuma tana nufin addini kawai da kita inna wajadna aba'ana ala ummatin ai ala dinin kenan ko ala shari'atin mun samu iyayenmu da kakanninmu akan tsarin addini don haka mu ma ala atharihim muqtadun za mu koyi da irin addinin da suke wato kenan da suke suke a kansa saboda haka kaman qur'ani yana nuna mana cewa in Allah ya musu jinkiri zuwa wani lokaci to duk da haka ba za su yadda ba sai su yi fatan cewa a kawo azabar don kamar sun samu hujja ne cewa abinda annabin ya faɗa ƙarya ne an ce azaba za ta zo ta kuma ga shi wata kenan ba za ta zo ba sai Allah ya ci gaba da cewa Allah ku saurara ku ji yawma yatihim ranar da kuma azabar za ta zo musu laisa masrufan anhu ba za ta zama an karkatar abin karkatarwa gaba da su bane nan da da suka ce ƙarya ne ai ta zo din da ta zo ta samu adawa ai ba su sha da daɗi ba da ta zo ta samu samudawa ai ba su sha da daɗi ba wayan nan din suna tsammanin in ta zo din wato kenan za ta kyale su ne ai ba za su sha da daɗi ba don haka duk lokacin da ta tafi in dai har ta tafi to laisa ta musrufa anhu ba za su zama an abin karkatawa gare su ba in ba mutanen annabi sun sashi su kadai ba mutanen annabi yunusa ko dan matta su su kadai ba ba ta samun al'umman da har azaba ta zo musu kuma aka karkatar da ita ba ta haka su su kaɗai da suka shafari a kan wannan wa haka bihim don haka zai fada a kansu zai cancance su ma kanu bihi yasa zuwa abinda suka kasance suna isgilanci a kansa ba kuna cewa azaba za ta zo to ta zo mu gani sai kuma ta zo din don haka isgilancin da suke yi sai ya koma kansu mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam suna isgilanci da suka ga annabi nuhu yana sassakan abin nan ta ce nuhu sassakan kwale-kwale ka koma inda ma sassakan ka kama dama ta da haifin maka kaza kana bata lokacin ka wani wa'azi a mutane amma da azabar ta zofa sai suka ga wannan kwale-kwalen shi nuhu da mutanensa suka shiga suka tsira su kuma me haka bihin makanu biyar sadiru abinda suka kasance suna izgilanci a kansa sai ya zama ya sauka a kansu ya tabbata a kansu sun kuma cancanci wato kenan wannan azaba din to duka haka sauran annabawa da mutanen da suka kibin wato kenan sakonnin su to wala in azaqna wala in azaqna linsana minna rahmatan thumma nazanaha min innahu la yaqusun kafur
Allah madaukakin sarki ce wala in azakana azakana al-insana rahmatan minna duk lokacin da a ce za mu ɗanɗana wa ɗan adam wani jin kai daga gare mu wato kenan in an ce insan anan ismun sha'i'un ɗan adam kawai aka ce ɗan adam daga cikin ɗabi'ansa inal insana kulika halu'an ko yawwa idza masahu al-khairu manu'an inda zamu za mu wato kenan ɗanɗana masa wata rahama a ba shi lafiya ba abin da yake ɗaga masa hankali ko a ba shi dukiya ya fi ƙarfin komai ko a ba shi mulki ko wani influence a rayuwa a wani janibi na rayuwa to idan mun masa hakan nan mun ba shi rahama ko wala yana zaƙin al'insana min na rahamatan muka masa wannan jin kan sun mana za a na minhu sannan sai muka tobe ta daga gare shi inda hula usun sai ka gaishe ya zama wato kenan mai yanke kauna kafurun mai wato kenan yawan mutucewa mai yawan mutucewa saboda haka sai ya zama ya yanke kauna da yana cikin mulki yanzu mulkin babu shi sai ka nemi hankalinsa ka rasa ya fita a cikin hayyacinsa kuma sai karya ta same shi a rayuwa ko yana da arziki arziki ya zo watse gaba daya sai ya ganshi ya karya sai ya fara kama kama ya kasa dogaro ga Allah da zai iya tantancewa cewa lokacin da yake cikin wancan din Allah da ya bashi wannan mulkin yanzu yana cikin wannan still Allah yana tare da shi ba ya zama ya samu natsuwa da kwanciyar hankali a shikenan sai ya zama ya losing hope ya losing interest saboda haka sai ya koma bokaye ya koma shirgalle ya koma wato kenan abubuwan da wato kenan da su dace tattare da shi ba saboda me losing hope da yake da shi a rayuwa dan adam yana da irin wayannan mun gane wannan to wannan ta sauka generally akan dan adam amma kuma wani kaulin yake cewa a insan anan ana nufin walid ibn mugira ne walid ibn mugira Allah madaukakin sarki ya bashi ni'ima ya bashi dukiya ko Allah madaukakin sarki yake cewa minan dangane da walid ibn mugira wala tudhi kullu halafin mahin حماد بشاء بنميم مناء للخير معتد عثيم قتل بعد ذلك ذنيم an kana za malin wa bane yana da dukiya mai yawa yana da 'ya'ya sun kai guda goma sha biyu duka maza kuma kowanne tare da shi suke kullum ya wuce gaba su bi shi babu wanda isa ya taba shi to amma sai Allah madaukakin sarki ebe dukiyar ebe 'ya'yan saboda haka sai ya zama abin nan wani kallon ya ce a ta sauka akan wani ne ana kiransa Abdullahi bin abi umayya al-makhzumi shi ma yana daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya ya bashi kafafa ya bashi isa amma da ta lalace sai zama ya losing hope ya kama shirka ya kama wato kenan abin amma da generally kowane dan adam ka iya shiga cikin wannan saboda in Allah madaukakin sarki ya baka ni'ima ya kamata ka fahimci daga Allah ne idan ya yaye ta ka fahimci daga gurin Allah madaukakin sarki shi ma nau'i ne na jarrabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu kullahu khair abin mamaki dangane da lamarin mu'mini shi lamarin sa kullun alkhairi ne ina sabata sarra shakara fa kana khairullah wa ina sabata darra sabara fa kana khairullah wa laysa dhalika li ahadin illa almu'min in wadata ta same shi sai ya shukura duke da ta bai zai tafi da ita ta hanyar Allah idan kuma matsala ta same shi ko cuta ko rashin lafiya ko kuma talauci sai ya daure ya bayyanci wannan daga gurin Allah madaukakin sarki ne sai wannan din ma ya zama sa alkhairi dukiyar ya sarrafa ta hanyar Allah alheri idan kuma rashin lafiya zo ko cuta ko talauci shi ma ya hakuri nan ma zai zama sa alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ba mumini ba ba wanda yake dacewa da irin wannan walaysa zalika la ahadin illa almu'min saboda haka haka ya kamata a ce dan adam ya kasance amma ba abin da ke faru shine sai ya zama ya usun me yanke kauna wato kenan da rahamar Allah madaukakin sarki gaba ɗayan ta to mu je malam kafurun kuma yau kafirci na amma abada darwa amasatu la yaqulanna dhahaba sayi'atu anni innahu la farihun fakhur Allah madaukakin sarki ce wala yana zakana hukuma wallahi da za mu ɗanɗana masa a shi ɗan adam kina na ama'a nau'i na ni'imomi kala-kala a ba shi ‘ya'ya a ba shi mata a ba shi motoci a ba shi gidaje a ba shi mulki a ba shi kwarjini da dai sauransu a ba shi matsayi yana da relevance a cikin al'umma yana da position mai girma a cikin al'umma da za mu ba shi wannan ba da zarra'a bayan wani hali da ya shiga na kakanika yi da masatu wanda ta shafe shi a kafin wannan lokacin da ya kula da zahaba sai ya tani sai ka yana cewa wani duk matsala yanzu ba shi ba matsala ta fita a kansa gaba daya yanzu ba da matsala ba da kaza ba da komai da komai to yanzu me ya rage innahu la farihun sai zama mai alfahari sai zama mai fariya sai zama mai kafafa sai zama ya rena mutane sai ya zama ku da ba ku da shi sai daga ganin kamar ku dolaye ne wawaye ne ba ku iya sarrafa abubuwa ba ba ku san hanyar sarrafa da dukiya ba ku san hanyar sarrafa da mulki ba ku san hanyar kaza ka sai ya dauke ku wawaye da dai sauransu farihun fakhur mai alfahari mai alfahari me faru da ka da wannan mutum mutumin annabi Musa alaihi salatu wasallam inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim da yana cikin mutanen annabi Musa sahabi na cikin sahaba annabi Musa amma da ya samu dukiya Allah ce atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul minani ulul quwwati Allah ya bashi dukiyar da dan makulin dan makulin shago shago shago shago sai a dora mutane kamar mutum tara a cika daro da dan makulai a cika daro da dan makulai mutum tara su dauka su tafi kai gida in an tashi aiki gobe su dauko a zo do na budewa ne shago kawai a dauki wani a bude wani shago a dauki wani a bude wannan shagon dan makulai kawai ba kayan da yake ciki ba amma Allah wadda kake ya bashi dukiya aka ce masa mai la tafra ina laha la yuhibbul farihin kar kai alfahari kar kai kafafa kar kai nuna isa domin Allah madaukakin sarki baya son masu alfahari a cikin lamari aka ce masa ya kyautata wa asin ka ba san Allahu ilaik yanda Allah ya kyautata maka kai maka kyautata wala tabgil fasada fil ard kar ka nemi ya barna a ban kasa ka gayyato 'yan kiɗa ka gayyato 'yan shaye-shaye ka gayyato 'yan waye ka gayyato 'yan waye a zo a yi ta kiɗa-kiɗa ana rere ana abin da aka ga dama saboda Allah ya baka dukiya ko ka gayyato ɗan asharalle ka gayyato masu bori ka gayyato masu goge ka gayyato masu garaya a zo a yi fati a nan a yi da sauransu dukiya ta samu Allah ba da kuma zaki ce masa a gaya masa kare haka saboda ka sai ce a shi fa kawai nan dukiyar gado ya yi iyaye ya gaje ta ne a kabiran an kabiran iyaye da kakannu da haka ba wanda ya sai hana shi ba wanda ya sai hana shi ya abin da ya ga dama mutanen annabi shawu suka ce ya shawu ba asalawa tuka ta amurka an na turuka aba'ana ma ya abu da aba'una wa an nafa alfi amwalina ma na sha sallar taka kullum sallah kullum sallah sallar taka ta ce karbota gumakamu da iyayenmu suke kuma ta ce mata kar mu sarrafar da kudin yadda muka ga dama kai ma ka je ka nemi kudin mana ina da kudi na ba zan hole ba to ya zama wato kenan farihun fakur sai ya manta da asalinsa wato kenan na da wannan dabi'a ce ta dan adam to mu je إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير الله مدوكاkin tarke ce illal ladina sabaru na al istisna al munqati sai dai wa'anda wato kenan suka daure sai wa'anda suka yi hakuri akan hanyar Allah su din su ne wa'ancan mu'minan da muka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan su cewa inna inna ne ajaban li amril mu'min inna inna amrahu kulluhu lahu khair mu'mini a cikin al'amarin sa akwai abin babaki saboda duk alherin yanayin da ya shiga shi alheri ne in dukiya ne alheri za ta zama sa zai gina masallaci zai yi kaza zai aikin alkhairi in talauci ne kuma zai daure to kaga wanda sai zama sa alkhairi to wayannan su ne wanda Allah ya toge a cikin wayancan yanayin amma majority na mutane suna bin Allah dan ba su da kudi amma suna samun kudi wallahi zaka nemi su karasa sai su da Mr. Kara a wannan layin sai ka da shi karasa sun falle wani guri daban amma yanzu da babu hankalin su a kwance suna ga kamar Allah ya washe su da bai ba su dukiya ba alhali kuma rashin dukiya ya musu alkhairi ya musu alkhairi ya musu alkhairi ana ba su dukiya nan sun falle sun falle kenan wayansu kuma in Allah ya ba su dukiya zaka ga sun zama mutanen kirki suna annabe amma da sun koma talauci zaka ga saburin bokaye to kaga su kawo dukiyar ta musu alkhairi amma cikakkun muminai su ne wadda ko nan ko nan duka alkhairi ne a gare su babu inda za su juya kuma su manta da Allah madaukakin sarki to wannan su ne wanda Allah ya tuge ce ilal ladina sabaru sai wanda suka yi hakuri akan bin Allah wa amilu salihat suka zama suna aikata aiki nagari a cikin dukkan lamarin su kaga ayyukan su kullun salihat ne salihat ba qabihat ba ba munkirat ba ba kuma fasadi ba Allah madaukakin sarki ya ware irin nau'in aikin da suke aikata kullun aiki na salihanci kaga ko a cikin dabi'ar mu muka ce ai wani salihi ne kenan kaga ya zama mai shaida ce cewa shi mutumin kirki ne to aiki da suke kullun na alkhairi ne kai na Allah yake cewa waf'alul khaira la'allakum tuflihun ku rika aikata aikin alkhairi a ko ina a rayuwarku idan kun yi hakan nan za ku samu abin da ake kira falaha a gidan duniya za ku samu kuma falaha a gidan lahira to su ne Allah ya toge wayannan mutanen da suke da wannan sifa Allah ya ce ulaka lahum maghfiratun wayannan gafara Allah ta tabbata a gare su wa ajrun kabirun da kuma ladawa da yake mai girman gaske Allah barkuki sarki zai ba saboda ai inna amrahu kulluhu lahu khair shi din karago ne duk inda ta fadi ya fadi da bayani duk inda ta fadi sha ne saboda ka shi kullun a cikin alkhairi yake kuma kullun a cikin izdiya da yake na aikin lada ba shi da inda za ta fadi masa ya zama wato kenan ai ruwa ya kure masa ruwa ya kure wa dan kada shi ba haka ba ta faruwa da shi fala allaka فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز لو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء قدير وكيل wannan aya ta sauka wato kenan wajen ba annabi sallallahu alaihi wasallama hakuri Allah madaukaki sarki ya sai da yake tafiyar da lamuransa mu ya sai da yake tafiyar da mu annabawansa ya sai da yake tafiyar da su don haka idan abu yayi zafi sai Allah ya bashi hakuri in abu yayi zafi sai Allah ya bashi hakuri a matsayinsa na mutum dole wasu abubuwa za su bata masa rai ba zai ji daɗin su ba zai tashi kamar yin rasa yadda zai yi saboda halin da ya shiga cikin ba haka ya kamata ce ya shiga ciki ba to sa da aka sai Allah bada kuke sarki sai ba shi hakuri danne shi danne ce ba shi hakuri Allah ya ce fala allaka yana iya yiwa kai Muhammadu tarukun ba'd ma yuha ilayka zaka iya barin wani bangaren abin da aka yi maka wahayi a kansa kai zuciya aka ce Yunusa dan Matta da muka yi maganar sa cewa al'ummarsa ita kadai ce al'ummar da azaba ta zo kuma ta tuba kuma Allah ya karbi tubanta amma duk da haka yunusa da aka ce za azaba ta zo tserewa yi ya bar garin ya fada ya fada ba su yadda ba kawai zuciya ya fice ya tafi ya bar su ya bar su sun zo sun yi imanin sun nemi inda yake sun rasa saboda me takaici Allah ne ya aiko ka kana da duk wani dalili da duk wani yaƙini amma mutane sun ce ƙarya ne kuma ba su yadda ba kowa yadda ka aya da su ko ba za su yadda ba to Allah madaukakin sarki sai ba shi hakuri ke la Allah zaka yi zuciya ma kamar wani abin da aka sauka maka ko kuma da'iqu bihi sadar wannan abin da mutane suke faɗa yana takura maka kirjinka ba ka jin daɗi saboda sun karyata ka sun ki faɗa sun ki yarda da kai duk abin da ka faɗa za a yi counter reaction ɗinsa Allah madaukakin sarki ya ce wannan abu yana damun kamar riga mun sani ayyakulu lallahu dal alaihi kanzun don suna cewa wai in gaskiya ne annabi me yasa wa ra'a aiko masa wani taska daga sama ba yana annabin Allah kuma yana manzan Allah kuma yana talaka bai da komi ai ya kamata a ce a saukar masa da wani taska ya rika diba yana ci yana ci Allah madaukakin sarki ya bashi wannan ya tafi kafuli kuma kai ya dauki daunin almajiransa da sahabbansa ya rika a ce babu matsala ta dare su amma za a ce wai shine na Allah kuma Allah ne ya yi dukiyan kuma sama da kasa kuma duk yana nan a talaka a bara su yadda da wannan ba bara su yadda da wannan ba auja ma ahu malak ko kuma in gaskiya ne me yasa mala'ika ba zai zo tare da shi ba haka kawai mutum mun san shi mun san gidan da aka haife shi iyayensa mun san su kakanninsa mun san su dangin su mun san su haka kawai yazo ce mana Allah ne ya aiko shi yazo da mala'ika mala'ika yazo shi bayan sa ce jama'a babu abin bauta da cancanta sai Allah mala'ika ce haka ne Allah ne ya aiko shi yana bin sa ko ina ko ina ko musan kuma daga cikin rahamar Allah madaukakin sarki shine ya bawa dan adam zabi inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafuran saboda yayi wuta yayi aljanna kuma ba Allah madaukakin sarki mai adalci ne baya zalunci don haka ya bada mutane damar in sun ga dama su yi aikin aljanna in sun ga dama su yi aikin wuta wa hadainahu najidain mun shirya da shi hanyoyi wato kenan guda biyu idan aka turo mala'ika yazo ya zare ido akwai da zai ce bai imani ba to kaga imanin ba na gaskiya bane ba ta gaskiya bane na tsoro ne haka ne yanzu da muke na a kewaye nan gurin a gabon za a saka a faɗi wata magana wadda bata dace ba ko mu faɗa ko a sa bom duk a rushe mu kaga za mu faɗa amma tsakanin da Allah muka faɗa tsakanin da bom ko to kamar haka ne idan mala'ika ya zo shi ya zare ido mutane baɗi kaɗa musu sakon Allah kai Allah ne ce kaza kaza waye zai ce ba haka ba ba mu kaga yanzu ya zama imanin su ba ikhtiyari bane don haka Allah ya sa yadda lamarin yake yanayin shi ne ya zama imanin mutane ikhtiyara ne su suka zaɓa su imani su suka zaɓa kar su imani don haka wanda ya zaɓi ya imani shi ya kai kansa zuwa ga aljanna wanda ya zaɓi ƙin imani shi ya kai kansa zuwa ga wuta inna Allah la yadhlimu mithqala zarra Allah baya zalunci ko da kwatan fitin wato kenan kwayan zarra mun gane wannan to saboda haka amma kuma dole ba su kasance haka ba suka ce me yasa ba za a kawo mala'ika ya kasance tare da shi ba ko a bashi dukiya yana ci mu ga ya fita cikin talauci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin tarki ya bani zabi cewa in na gana ma duduwa tsinkewaye da makka na amir musu zinari amir musu zinari nace a'a a bani dai a yanda nake nan yau in samu in ci gobe da nasa na yi haƙuri haka ya zaba wa kansa haka ya zaba wa kansa don sai suka sai Allah madaukakin take ce musu to yana iya wani abin zai dame ka zai kuma takura maka amma ka kwantar da hankali ka ya Muhammad ya kamata ka bayyanci matsayin ka kai inna ma anta nadhirun kai fa ba komai bane face mai gargadi ne ba kai ne Allah ba ba kuma kai ne kake kawowa kudin ba ba kuma kai ne kake kawowa shiriya ba ba kuma kai ne kake da zabin kai kaza ba a'a kai mai gargadi ne Allah madaukakin sarki shine ya aiko ka dan kai wannan gadi in ma anta nazirun kaga inna ma suka ce adatu hasirin tana takeicewa ai wato kenan baka da aiki face wato gidan gargadi kawai wallahu ala kulli shay'in wakilun amma Allah madaukakin sarki shine wakili akan komai Allah madaukakin sarki shine yake sarrafa da abin da ya ga dama in ya ga dama sai ya taimaka musu sai imani in ya ga dama ya bar su yadda suke Allah madaukakin sarki a hannunsa yake ba a hannunka yake ba ta haka wanda kaga ya shirya ka gode wa Allah wanda bai shirya ba kuma shikenan sai ka kyale shi inda kai ne mai shiryarwa da kowa ma ya shirya amma Allah ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya di man yasha kai Muhammadu ba za ka shiryar da wanda kake so ba dan ya shirya amma Allah madaukakin sarki shine yake shiryar da wanda ya ga dama dan ya shiryar da shi wata kenan to mu je malam أم يقولون افتريه قل فاتوا بأشر سور مثله مفتريات وادعوا من استدعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله بارك فيك أم يقولون افتراه ko dai mutanen maka suna cewa wai muhammadu shine ya kirkiri wannan alkur'ani iftarahu shine ya kirkiri wannan alkur'ani saboda sun duba sun gani a tunanin irin nasu ya za a ce wani mutum yaran nan da ya ta haka kawai a ce wai ya ce shi Allah ne kuma a shi Allah ne aiko shi kuma ya ce yana da littafi kuma ya kawo littafin yana karanta wa mutane ta ina suka haɗu da Allah har ya bashi alkur'ani kai ya ce ya kirkira kayansa kawai kuma sun faɗan hakan Allah ce a to ko haka suke faɗa ne kuma hakan suka faɗa sun faɗa din sai Allah ya ce masa kullahun ka gaya musu ya Muhammad idan kuna gani ne na kirkira alkur'ani fatu ga ashar suwar mai misali kuma ku kawo sura kaman goma ni na kawo alkur'ani mai sura ɗari ɗaya da goma sha hudu ku kuma ku ku kawo alkur'anin ku mai sura kwaya goma kawai ashar suwarin muftarayatin wanda kuma aka kika kirkiro kuma mana kirkiro ba to kuma ku jarraba dan Allah da annabi ku je ku gani Allah ba da ku take ya ba ku wato kisa challenge kalubale ne ku je ku yi kuma tabbas mutanen makka da kewayenta sun zanna sun jarraba sun janna sun jarraba wanda zanna ya tsara ya tsara ya tsara ya tsara in ya auna da kansa sai ce Allah na fita ina cewa Qur'ani ne wannan ni ma wahayi kan wala dariya za a mu dariya za a mu ta haka ba mu zai ba fito ya ce abin nan sun jarraba sun ga ba zai yiwu ba don tun da farko farko walid bin bigire daga cikin manyan manyan abokan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi inni samitu min ibn abi kafshata na ji ƙur'ani daga gudun ibn abi kashata ya ce wallahi laisa bi sihirin ba sihiri ba ne wala sha'ir ba kuma waka ba ne wa inna a'lahu la musmir samansa yana da wato kere kayan marmari ya ta ce wa inna asfalahu la mugdik kasansa kuma yana bubbugo da hikima da ilimi ma'ana samansa albarka ne kasansa albarka ne wa innahu ya'lu wa la yu'lalihi wallahi qur'anin nan nasa maganarsa tana hawa kan komai babu kuma magana ta ta hau kan maganar qur'anin saboda haka ba sihiri bane wannan yana mushriki a makka yake ba da wannan shaida din don haka wanda suka je suka gwada qur'ani ko wata magana ta hikima da su kawo tare ake qur'ani ba su ci nasara ba a wannan lokutan don haka shi yasa wannan kalubale din baka taba jin wani ya fito ba hatta musailamatul kazzabi shi ma da ya kirkiro nasa in ya zo ya karanta musu su da kansu sai su ce ashhadu annaka ta'lam anni a'lamu annaka la takzib na tabbatar kai ma ka san na san ƙarya kake kuma hatta lokacin da aka yi yaƙi tsakaninsu da Khalid bin Walid baka ji ɗaya su yana cewa ashhadu anna muhammadan haqqun wa anna musa labata kazzabun lakin kazzabu rabi'a ahabbu ilayya min sadiq mudar na tabbatar abin da muhammad da yazo da shi gaskiya ne na tabbatar musa lama ƙarya yazo da shi sai dai makaryacin rabi'a ya fi mun mai gaskiyar mudar saboda haka yanzu duk da gaskiyar annabi Muhammadu gare bi nasa a cikin haifu tunda sun sa kabilanci wato kina a ciki haka sajja lokacin da ta zo da nata ita ma duk sun san cewa sihiri ne ƙarya take yi babu abin nan da haka babu wanda ya kawo ko da sura dan an ce fatu menene fatu bi ashar suwarin ku kawo surori guda goma amma da ta gare a cikin suratul baqara sai Allah ya ce musu me fatu bi surati min mislihi ku kawo sura ɗaya kawai sura ɗaya misalin kulhu Allahu ko misalin ina da ina kalkausar mai aya uku kuje ku kawo sura ɗaya kuma abin wato kenan ya zama ya gagara bari mu mani sadatu idan kun kawo surori guda goma wanda suka yi kama da alkur'ani sai ku je ku kirawo duk wanda za ku iya yi min dunin lahi koma bayan allah maɗaukakin sarki ya zo ya attestin cewa wannan shi ma ƙur'ani ne kuma wannan akwai balaga a cikinsa kuma akwai fasaha a cikinsa akwai kuma hikima a cikinsa wadda za balarabe zai iya tinkafo a matsayinsa na baligi akan wannan ku je ku kawo in kuntum sadiqina idan har Allah sa da gaske kuke sadaka is a challenge to you sai ku je ku duba ku gani ku kirkira kuma ku kawo tunda ni na ina kawo ku yawa sadaka kuma sai ku jarraba wannan kuma wato kenan Allah madaukaki take yake yace musu wa lam ya falu idan har ba za su iya kawowa yanzu ba ko wa lam ta falu in ba za ku iya ba to wa lam ta falu to har ba za ku iya ba in da yanzu a gabana kuka kasa to kusan cewa har abada ko ba za ku iya yi ba don haka sai ya ce mi wa lam ta falu wa lam ta falu ba ta kunna rallati wa kudu hannu su hijara to ku ji tsoron shiga wutar da makamashinta su ne 'ya'yan adam mutane so za a sa su zama makami ba wai za a sa dan adam ya kone bane a za a sa shi zama shine abun konawar shine icen da za a kona abin da ake so a kona din to ku ji tsoron wannan to mu je malam fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi llahi wa an la ilaha illa hu fa hal antum muslimun Allah madaukaki zarge ce fa in lam yastajibu lakum idan ba su amsa muku ba yanzu an ba su challenge an ba su kalubale su kawo surori guda goma misalin alkur'ani kuma su kawo shaidan cewa wannan shi ma alkur'ani ne ko kuma shaidan cewa wannan ya zama gagara ba dau a harkar wato ke da fasaha da balaga ta yaran larabci an ba su dama to su ba su kawo ba Allah ya ce fa illam yasajibu lakum in ba su ansa muku wannan da'awar ba to ku musulmi fa'alamu ku san cewa annama unzila bi ilmin lahi wannan alkur'anin an saukar da shi ne da ilmin Allah kusan cewa ƙur'anin nan ba muhammadu ne ya tsara shi ba shi ma ai ba magana ce ta ɗan adam ba don ka duba nazam ɗinsa ka duba kuma itikan ɗinsa da ihkam ɗinsa oke mad'ayatu hudun nan in ka duba shi kasancewa shi ma muhammadu ɗan aike ne ba shi ne wato kenan ya yi shi ba ku sani cewa unzila bi ilmin lahi an saukar da shi ne da ilimin Allah maɗaukakin sarki ɗaya kenan na biyu kuma ku san cewa Allah ilaha illa huwa babu lalle cewa babu abun bauta da cancanta sai Allah maɗaukakin sarki babu abun bauta da cancanta sai don haka kenan an yanzu sun an mai da su gajiyayyu sun kasa na biyu an nuna musu yanku wannan abin daga sama yake daga gurin Allah maɗaukakin sarki na uku kuma an sarayar da wato kenan position na gumakan su gaba daya tunda an ce babu abin mota da cancanta sai Allah madaukakin sarki da haka ya kamata su saranda akan wannan fa hal antum muslimuna yalla ba kwa musulunta ba tunda ku an ce ku kawo surori kun kasa an ce ku wannan kun kasa ta kamata ku fahimci cewa wannan daga gurin Allah ne shi ma Muhammadin ba shi ba dan aike ne dan Allah ya zuba za ku musulunta ba ai ma'ana ya kamata ku musulunta to mu je من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم fiha la yubqasun Allah madaukakin sarki ce man kana yuridu yuridul hayatad dunya wanda burinsa a rayuwa duniya ne kawai ya sa duniya a gaba ita yake nema don haka bayi da lokacin da zai tsaya ya tsaye da sallah sallah sai dai ya mata yar mubi ba yawa ba lada fufufufufuf an gama bayi da lokacin da zai tsaya ya karanta alkur'ani ai muna da kaza muna da kaza za mu muna yau akwai program kaza akwai wani ana in yana an yi can an yi can ko kuma a yana zanna abin sa a gindin mai na yana tadin sa bayi da lokacin da zai wannan sallah ma sai a lokacin da sai ya tabbatar liman ya shiga an fara raka a farko ya ne tafo ko kuma a ce a'a duma ba ruwansa da wannan duk wanda ya zama rayuwar duniya ita ce ya sa a gabanta wazina ta hada kuma adanta ya ga ma keken gida ya'ya masu kyau motoci masu kyau menene masu kyau shine burinsa a rayuwa haka yake so ko nufi ilaihim amaluhum fiha to ayyukansu za mu cikamta musu a cikin ita wannan duniya fiha aifin duniya fi hadhihi duniya wannan aya ta sauka akan kafirai ne wanda kwata-kwata ba su damu da musulunci ba sannan kuma duniya ita ce ɗungurungun suka sa a gaba amma hukuncinta zai iya jan bazarsa kan musulmi don musulmin da ya fifita duniya a kan lahira zai iya samun nasibi a cikin watakinan wannan aya ɗin to allah maɗaukakin sarki ya ce za mu cikamta musu ayyukansu a nan gidan duniya ma'ana kenan shine duk abin da suka yi idan mu ɗauke shi a ɓangaren kafirai duk abin da suka yi na alkhairi za mu sakanta musu a nan gidan duniya za mu sakanta musu a nan gidan duniya sakanta musu nan gidan duniya shine za mu ba su lafiya za mu ba su kuɗi za mu ba su gida za mu ba su mata za mu ba su mulki za mu ba su kaza za mu ba su kaza duk abin da ka ga mutum wanda ba musulmi ba ya samu a gidan duniya la'alla sakamakon ayyukan da yake na alkhairi na Allah madaukakin sarki ya bashi wata kenan a gidan duniya wannan idan ka kwatanta da cewa wato kenan a hada shi da rabon lahira to shi shine rabon su amma ba haka bai ba wani rabon kirki bane duniyar ma nawa ne shekara nawa ne zai rayu ba wani wato kenan rabin kirki bane ba wani rabin kirki bane ko in fi ala yuka suna ko ba za a tauye musu komai wato kenan a cikin duniya ba ran za a ba su komai da suka yi wato kenan ayyukan su a nan gidan duniya amma wannan yanzu ta samu kaidi ya zama ba zai wato kenan ba zai zama alal idlaqi ba da farko Allah ba da kuke take tudu zai saka muta musu amma daga baya sai ya kaidi a cikin suratul isra Allah madaukakin sarki ce wa man arada al-akhirata ko amman amina ne mm yarde man kana yuridu ajilata duk wanda yake son duniya ita ce ta gaggawa ko ajjalna lahum fiha ma nasha'u za mu gaggauta mu basu a cikin duniyan amma ba komai ba ma nasha'u ya ka abin da muke so so da ka zai kafirci ko to yanzu Allah ya ce sai abin da ya ga dama ya bashi a rayuwar duniyar ma zai iya kafircin da talauci zai iya kafircin da matsala da rashin lafiya zai iya kafircin da wahala zai iya kafircin da duwane rikici kaga yana neman abu kaza ya rasa don haka Allah ya ce aljanna menene aljanna lahu fiha ma nasha'u za mu ba su abin da muka ga dama nan din ma sai Allah ya kai da sai ce liman wa liman nuridu ga wanda muke nufi wanda ba mu nufi ba za mu ba shi ba sai ya tafo arnan banza a duniya da talauci da wahala da rashin lafiya da komai ya gama rayuwar ya mutu bai samu ba kwata-kwata to idan mun dauke ta a fassarar wato kenan arne wanda ke son rayuwar duniya kenan idan musulmi ya dauke wani rigar ya saka shi ma ya dauke wani rigar shi ma ya saka shi din ma haka ne in Allah madaukakin sarki ya ga dama ya bashi a gidan duniya abin da yake son in Allah maɗaukaki sarki ya ga dama ya takura masa ba zai samu abin da yake son ba a gidan duniyar sai abin da Allah maɗaukakin sarki yake so to haka cikin hadisi al-qudsi Allah maɗaukakin sarki ya ce ibnu adam anta turidu wa ana urid fa in sallamta li fi ma uridu ka baitu kama turid wa illa at'abuka fi ma turidu wa la yakun illa ma urid ya kai dan adam tabbas kana nufin wani abu ya faru ni ma kuma in ji Allah ina nufin wani abu ya faru ga abin da kake so ni ma kuma ga abin da nake so idan ka sallama min ka haƙura da abin da kake so ka sallama ma akan abin da ni nake so to na kan ma zan maka shi idan kuma ka ki ka ce ba za a yi na Allah ba naka za a yi to sai in wahal da kai a nakan kuma nawa ne zai faru at abu ka fi ma turidu wala yakun illa ma urid sai in wahal da kai a cikin nakan da kake nufin kuma sannan abin da ni nake nufi shine zai faru saboda haka kaga kenan nan ma akwai kaidi can ba duk abin da mutum yake so a duniya ne zai samu sai dai iyaka abin da Allah yake so masa ko kuma abin da Allah madaukakin sarki ya zaba masa dan haka dan adam ya hakuri ya bi Allah madaukakin sarki a cikin wato kenan sauki da wahala wanda shi fi masa wato kenan alkhairi to muje Allah rahma ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habida ma sana'u fiha وباطل ما كانوا يعملون الله madaukakin sarki ce ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar idan mun dauki fassarar mutum wancan aya akan kafirai kenan Allah ya ce sune waɗanda a lahira kan ba su da wani sakamako sai gidan wuta ba su da wani sakamako su ai ba su aikata aikin alkhairi a nan gidan duniya wanda Allah ya karba ba aikin su na alkhairi da suka yi Allah ya sakanta musu nuwafihim fiha ko za mu ba su ladan aikin su a cikin ita gidan duniya ne don haka ba an ba sakamta musu a gidan duniya ranar lahira ba su je da aiki na alkhairi ba don haka ba su da aiki tunda ba su da alkhairi ku aikin alkhairi ku kawo za su shiga aljanna ba automatically wata kenan wuta za su shiga idan kuma musulmi ya dauki riga irin tasu ya saka to Allah tsoro ce masa shi ma haka za ta faru da shi to in haka ne ku kaga Allah ce wa habita masana'u abinda suka aikata a nan gidan duniya ya lalace ya rushe idan ya yi sadaka sadakar ta rushe in ya yi kirki kirkin ya yi rushe in ya yi gaskiya gaskiyar ta rushe za ka jarin ba musulmi na can gaskiya sai arne to eh zai gaskiyar amma ba za ta amfanar da shi ba za ta tsinana masa komai gobe kiyama ba firgon amana sai arne taimako sai arne me sai arne ko to ya je ya yi amma iyaka sakamakonsa a nan gidan duniya ne amma a can kan habida masana'u abinda suka aikata ya rushe tun da bai je can ba a iyaka nan ya riga ya kare fi ha ainihin gidan duniya ko wa badalin makanu ya maluna abinda suka kasance suna aikatawa shi ma ya zama wato kenan badilu ko ai mun sani tun daga kawai da in ka ji an ce fa salatu ko badilatun to kaga sallar sabatacciya ce to su kuma badilun makanu ya maluna abinda suka kasance din suna aikatawa to shi ma ya baci ya baci amma me yasa aikin nasu ya baci har Allah yake cewa qadimna ala ma ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura aikin da suka yin zamu gabata a kansa mu sanya shi ya zama kura a bar shekewa me yasa aikin su ya lalace menene dalilin da yasa rushewa saboda ai babu foundation foundation din shine ba kalmar shahada babu musulunci a cikin aqidarsu su tun da ba musulunci kuma a kan nan ne ake ɗora foundation in kaga kayi sallah ta karbu sai kana musulmi in kaga kayi azumi ya karbu sai kana musulmi in sadaka ta karbu da bin iyaye da karatun alkurani sai kana musulmi amma wanda ba musulmi ba ba zai sallah Allah karba ba ba zai azumi a karba ba ba zai zakka a karba ba zai sadaka ba ba zai bi iyayensa Allah ya bashi lada ba babu abin da zai yi ya samu lada a gidan lahira in ma zai samu wani abu to zai samu a nan gidan duniya ne mun gane wannan don haka aikin da suka ya riga rushe saboda ba shi da foundation shi yasa idan mutum ya kalmar shahada ko yanzu ya kalmar shahada da imani da ita a cikin zuciyarsa ya yadda da haka kuma sai ya mutu a yanzu bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai yi zaka ba zai tafi aljanna zai tafi aljanna kamar yadda sahar ta fir'auna wato kidan suka tafi da mutum zai zanna shekara da shekaru a cikin musulmi babu foundation din la ilaha illallah a cikin zuciyarsa aikinsa ya lalace shi yasa kullum malamai suke mana magana cewa kada mu yadda mu sa shirka a cikin ayyukan mu domin tana rusa ayyuka akan wani ko kullum muke bada fahimta cewa idan aka samu sabani tsakanin malamai akan wata matsala wani malami ce shirka ne wani malami ce ba shirka bane to kai a mabin shawara ka bar wannan abin ya fi maka alheri don zaka lura wannan abin ba dole bane sau da aka bar shi ya fi alkhairi saboda tsoron kar ko wanda ya ce shirkan nan ne ya fi gaskiya ya zama kai kana aiki aikin ka ba shi da wato kinan foundation din da za a dora shi akai ranar lahira sai ka je ka gaba ka da komai Allah sauka afa man kana ala bayyinatin afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun min ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله بارك كذلك يتي afa man kana ala bayyinati min rabbihi yanzu wanda yake kan hujja bayyananniyar da ta zo daga ubangijinsa zai yi daidai akwai takadiri shine zai yi daidai da wanda baya akan hujja wadda ta zo daga ubangiji kaga wato kenan ba zai zama daidai ba wanda yake afa na ja'alil muslimina kal mujrimina da musulmai da mujrimai za su zama daidai tagadirin shi ne ba za su zama daidai ba ko yawwa da wanda yake rana da wanda yake inuwa hal yasta wuya ne matsalan za su zama daidai a misali tagadirin shi ne ba za su zama daidai ba da wanda yake kan gaskiya da wanda baya kan gaskiya ba za su zama daidai ba tunanin ba zai zama saboda ai hanyar guda biyu ce kuma sun yi hannun riga lokacin da wanda yake arewa na kudu yayi ko lokacin da wanda yake gabar wannan yamma yayi saboda haka ba za su taba zama wato kenan daidai ba yanzu Allah madaukakin sarki ya aiko alkur'ani sai na bakar ya karba Umar Usman sun karba wayansu ko sun ce ba haka bane ba gaskiya bane to wayannan suna kan hujja bayyananniya daga ubangijin su wayancan kuma su kuma suna kan wato ke barnar da ra'ayin su ya dora musu akan su suka gada iyaye da kakannin to Allah madaukakin sarki za su zama daidai wa daida ai tagadiri shine wato kenan ba za su zama zai wai taluhu shahidun sannan yana wato kenan karanta alqur'ani din shahidun minhu min Allah yana mai shaida daga gare shi cewa wannan alqur'ani yayi shaida cewa alqur'ani nan daga gurin Allah madaukakin sarki ne ko wato kenan daga gurin Allah madaukakin sarki ne shine mai wannan shaida shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani kauli yace abinda ake nufi shine afa man kana ala bayyinati min rabbi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam wai ta loku shahidin din kuma shine wato kenan har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sahabbansa shin wai da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karbo hujja daga gurin ubangiji sannan wannan hujjar ita yazo yake karanta ta ta zama shaida akan mutane ko kuma wai suka karba suke karanta ta ta zama shaida akan mutane za su zama daidai da waɗanda wato kenan ba haka suke ba wato kenan ba zai zama daidai ba su zama daidai ba to saboda haka kullun gaskiya ita ce gaskiya abinda ba gaskiya ba wato kenan shine wato kenan ba gaskiya ba kai kafin wannan littafin na alkur'ani min qablihi akwai aiki tabin musa littafin da allah madaukakin sarki ba annabi musa ba allah madaukakin sarki ba shi attaura ba bayan attaura ma ya ba shi wasu suhufu din suhufu ibrahima wa musa ko akwai suhufi musa bayan attaura kafin attaura allah madaukakin sarki ba shi wasu littafi sannan aka ba shi wata kenan attaura wanda wannan littafi na annabi musa imaman wa rahama shi ma wato kenan abin koyi ne kuma jin kai ne ga Allah daga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ba littafi annabi Musa dan ya zama shiriya ga mutane ya zama kaman abin koyi ga mutane kawai da muka ce inna ibrahim kana ummatan ya zama wata kidan abin koyi ummatan anan yana nufin mutum ne shugaba wanda ya kamata a koyi da shi to nan littafin Allah madaukakin sarki shi ma ya zama jagaba ya zama abin da ya kamata ce an yi koyi da shi kuma binsa rahmatin jin kai ne to wa'annan za su zama daidai da wa'anda ba wa'annan ba a ba za su zama daidai ba Allah ce ulaika yu'minu nabi wa'annan fa sune wanda suka yi imani da shi sune wanda suka yi imani da Allah sune wanda suka yi imani da littafin da aka saukar su da kuma wanda suka yi imani da hujjar da ta zo wa Allah madaukakin sarki daga gurin ubangijinsa wa man yakfur bihi wanda kuma ya mutunce da shi alqur'ani duk wanda ya mutunce ko kuma yake shakka mun yi magana kwanakin baya akan matsalar shakka a cikin aya ta alkur'ani ko shakka akan shi alkur'ani ko shakka akan addini yadda yake rusa al'amura ko to sai ya zama duk wanda ya butice da alkur'ani ko ya zama yana shakka a cikin zamin al'adabi cikin wato kenan kungiyoyi kungiyoyi na mutane wato kenan na wancan lokaci wanda qur'anin ya sauka a kansu ko kuma na wannan lokutan namu wanda wato kenan a muka zo daga baya to duk wanda ya butice fanar mau'idu to wuta ita ce gidan alkawarinsa Allah madaukakin sarki yayi alkawari ga wanda duk bai bi alkur'ani ba wuta ne zai koma wato ga bin nisa ko ma waye shi dan man anan wato kedai lil istigrak sawa'un musulmi ne sawa'un ba musulmi ne sawa'un balarabe ne sawa'un ba balarabe ne kowa da kowa hukuncin ta ya hau kan kowa duk wanda tun daga ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a ban kasa ya zo da alkur'ani duk wanda bai imani da shi ba ya mutu akan wannan wato kenan makomarsa ya tukina ita ce wuta ita ce wuta a kowane position yake wato kenan a ban kasa don haka Allah madaukakin sarki yake cewa wala takun fi miryatin minhu kai muhammadu karka zama a cikin shakka dangane da abin da ya zo daga alkur'ani ko kuma kai mumini karka zama mai shakka cikin abin da ya zo da alkur'ani ya zama wata kidan kana da yakini sawa'un ka fahimta sawa'un baka fahimta ba madama kace wani alkur'ani ne kai ka yarda da shi ka fahimta abin da nake nufi hikimar da take ciki ka fahimci hikimar tun an Allah ce kai sai ka je kai in Allah ce kar kai ka bari ka gane dalilin da yasa aka ce ka yin ko kuma dalilin da yasa aka ce kar ka yin ko baka gane ba tun da daga gurin Allah madaukakin sarki ne sai kai imani akan haka wanda shine irin imanin da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan suka gina akan sa ya kamata ka manci tan innahul haq cewa lalle alqur'ani shine tabbataccen gaskiya min rabbika daga tazo daga ubangijinka mutanen da suka dauki alqur'ani suke istinbadin duk hukuncin rayuwarsu akai zaka ga sun fi kowa nutsuwa kuma mutanen da suka dauki alkur'ani a matsayin dastur suka sa shi a gaba shi suke neman shiriya ta wajensa to wayannan mutanen zaka samu cewa sun fi kowa shiriya a yanzu haka nan duk wani technology da muke da shi a yanzu da ilimi da ake da shi na siyasar duniya da tattalin arziki na duniya wallahi in aka dauki alkur'ani aka sa a gaba sai ya fitar da mutane bakin gaci mutanen duk duniya gaba daya wannan crisis din global crisis din da ake da ciki ake cikin sa wallahi ba za ka same shi ba abin da ya kawo shi shine cewa ana ganin kamar yanzu alkur'ani ya zama outdated mutane suna ganin cewa advancement ya kai matsayin da a za a yi ajiye wani alkur'ani a dakiwa bayan kuma duk wata hikima da zaman lafiya wato kenan a cikin sa yake don haka Allah madaukakin sarki ce annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya zama yana da shakka akan ko menene na alkur'ani mun gane wannan saboda alkur'ani shine gaskiyar da ta zo ga ubangijinka walakin na tsaron nas sai dai majority na mutane la yuminuna wallahi ba su da imani akan alkur'ani nan ba su yadda da alkur'ani ba sai mu jima
wa man awlamu mimman sai a ce a ga sarki kawai lokaci ya su fito limami ba sun inda ke ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu lashhadu هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين Allah madaukakin sarki cewa man azlamu ba wanda ya fi girman zalunci mimma ne tara alallahi kadhiban sama da mutumin da ya kirkira ƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki wanda ya kirkira ƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki wani mutumin ba wanda ya fi shi ƙarya babu wanda ya fi shi wato kenan girman zalici saboda ai Allah madaukakin sarki ba abokin wasan mutum bane bai kamata a ce abinda Allah bai ce ba ka faɗa ka mutane ka ce Allah madaukakin sarki ya ce wanda kuma dabi'a ce irin tamu abu kaza sai kace ai Allah ya ce kaza ai Allah ya ce kaza ba shi da yakinin cewa hakan Allah madaukakin sarki ya faɗi wata magana na taba jin wani mutum irin masu karatu bayan sallar asuba din nan ya samu bakin kofar gidan wani ya sa lasifika mai bawa har cikin gidana ina ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya samu risala ya sa ta a gaba tirin ya haddace ta yana karanta abubuwan cikin risala wannan farkon farkon shimfiɗa na mai risala din nan wanda magana akan tauhidin nan in ya jawo ya karanta ya fassara sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya ce in ya jawo ya karanta sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza dire-dire kuma yake karsu ka mutane sai jijjiga kai suke yi sai jijjiga kai suke yi sai jijjiga kai suke yi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kirkiri ya jinga menene man kaza ba alayya muta amidan falata bawa maqaduhu minan nar wanda ya kirkira ƙarya ya jingina mun ya tare da matsugunin sa a wuta to wanda ya kirkira ƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki fa asalin magana da Allah bai yi ba a ce Allah ya madaukakin sarki yayi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba a jingina annabi sallallahu alaihi wasallam a ce shi yayi to wannan abubuwa suna da wato kenan zurfin hatsari a tuke a cikin wannan Allah ce ulaika yuraduna ala rabbihim wannan mutanen za a bijiro da su zuwa ga ubangijin su amma me yasa Allah ce za a bijiro da su bayan kuma ya tabbata cikin hadisi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum bin ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu ɗaya daga cikin ku face sai Allah madaukakin sarki yayi magana da shi tsakaninsa da Allah babu tarjuman babu tarjuman saboda yanzu kowa sai ya je gaban Allah madaukakin sarki kowanne daga cikinmu sai ya ji sun yi magana shi da Allah gardagar one to one akan duk abin da ya yi Allah madaukakin sarki zai tambaye shi da kansa me yasa kai kaza me yasa da na hana ka abu kaza me yasa kai na hana kaza kaza kaza me yasa kai har daga karshe dan adam zai ce ya ubangiji na ji tsoron mutane ne sai Allah ya ce to ko ni na fi cancanta ka ji tsoro na don haka Allah ce mala'iku su kama shi tafi shi wuta su kama shi tafi wuta dan bawa na ban hana kaza ba eh ka hana ya ubangiji me yasa kai ya rasa hujjar da zai kama sai ya ce to tsoron mutane nake ji tsoron baki maganar mutane nake ji shi yasa nayi kaza Allah zai ce masa to ko ni ne na fi cancanta wato kenan ka ji tsoro na dan haka sai Allah ya ce to mala'iku ku kama shi ku tafi da shi wuta saboda ai ya ji tsoron wani ba ne ba ko ka gani anan kowa sai an bujuro da shi abin mamaki shine ita wannan ayar sai ta yi wani magana da wa'ancan mutanen wa'anda suka kirkiri ƙarya suka jingina wa Allah wa man azlamu mimman iftara ala lahi kadiban sai ce ulaika yuraduna ala rabbihim wa'annan za a kawo su gaban ubangiji waye ba za a kawo shi gaban ubangiji ba kowa za a kawo shi amma ka ga nasu akwai special case akan su kenan akwai special case domin akwai wanda zai zo gaban Allah su yi magana Allah madaukaki ta tafi da shi aljanna akwai wanda zai tafi da shi wuta amma sunan su akwai special case saboda me sun dauki position na Allah madaukakin sarki sun dora wa mutane Allah madaukakin sarki ne da sunan Allah ko da sunan addini musulunci suke damfarar mutane suke dora mutane abinda Allah bai dora musu ba ko su dora musu ibadar da ba Allah madaukakin sarki ya dora musu ba da neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki don haka sai sun yi bayani أولئك يردون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم kuma mala'ikun da suke tare da su su ne a shahad masu shaida za su ya ubangiji wa'annan su ne wanda suka karya wa ubangijinsu su suka wa Allah maɗaukakin sarki karya don haka yake da hatsarin gaske mutum kowa ya lazumci iyaka haddinsa kowa ya lazumci iyaka inda aka iyakantar da shi kowa ya lazumci matsayinsa idan magana ta Allah ne mutum ya zama zai iya tantancewa wannan magana ta Allah ne kuma Allah ga abin da yake wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake sannan kun yi kuma gatawa ni ma abin da da faɗa ko kuma koda zai ce wannan magana Allah ba da kuke take ga kuma yadda nake fahimtar ta yayi adalci a mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa nadara Allahu ru'an sami'a ma qalati wa wa'aha wa addaha kama sami'aha wa ruwa muballigh aw amin sami'in Allah yayi albarka a mutumin da ya ji magana ta ya kiyaye ta ya je ya faɗa a mutane kamar yadda ya ji saboda sau da yawa wanda aka gaya masa magana sai fi kai da ka kai masa magana fahimta ta haka shi sa idan ka ɗauki maganar ka magana annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ka ɗauke ta haka ake son gundarin ta kaje ka karanta ma mutane in ma za ka yi musu bani sai ka ce ga bayanin ka wani ko bayanin ka ne amma in ka mulmula iyaka naka son zuciyar sai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ko kuma ka mulmula son zuciyanka sai ka ce Allah madaukakin sarki ne ya faɗa to ana tsoron cewa mutum zai faɗa cikin wato kenan matsalar da wannan ayan take bayani a kansa malaman makarantar boko suna daga cikin abubuwan da suke kafa misali akan wannan shine yanzu da muke nan ranar mutum misali misali mutum goma sai na faɗa wa Allah rama wata magana zan gaya masa magana magana na faɗa zan ce ya faɗa wancan shi ma ya faɗa wancan ya faɗa wancan kai ma ka faɗa wancan ta ƙarshe na tambaye shi sai da abinda aka faɗa masa ba abinda na faɗa bane kaga entirely magana ta zama distorted ta canja dan haka a daidai lokacin da ta je wancan kuma za ta dauki dimension daban kuma da sunan ni ne na faɗa ba kuma ni ne na faɗa ba to ga shi yasa malamai masu adalci idan sun karanta alkur'ani sai su ma mutane bayani kamar yadda su suka fahimta ce kuma wani fahimtar su ne amma ga ayan alkur'ani saboda yana iya yawa wani ya fi ka fahimta fa rubba hamili fiqihin ila man huwa afqahu minhu sau da yawa mutum zai dauki ilimin fiqihu ya daura a kansa ya je ya faɗa a wanda ya fi shi fahimtarsa sai ka gama fahimta ce a kai da Allah kaza ake nufi kuma ya fi ka fahimta mun gane wannan to saboda haka akwai bukatar a yi taka tsantsan dangane da abin da za a ce haka Allah ya ce da wanda za a ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kowace tarabutsun magana ne za a zo a jingina zuwa ga Allah ba domin mala'iku ran lahira za su ce fada gaban Allah in an kawo su gaban Allah sai su ce wa'annan haula alladhina kadabu ala rabbi wannan sunne suka yi wa ƙarya a ubangijinsu ala Allah madaukakin sarki ya ce ku saurara ku ji lanatullahi ala zalimina Allah madaukakin sarki ya tsine wa azzalimai ma'ana azzalimai la'anar Allah madaukakin sarki tana kansu sai Allah madaukakin sarki ce allazina yasudduna allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna ha'i wajan wa hum bil akhirati hum kafirun da Allah madaukakin sarki ce ala ku saurara da anatullahi ala zalimina la'anan Allah maɗaukakin sarki ta tabbata kan azzalumai kamar ka tambaya wane ne azzalumai su ce allazi da su duna an sabilillahi su da wanda suke iyan kokarin su su ga sun kange mutane gabanin hanyar Allah duk abu na addinin Allah za su toge domin babu zaluncin da ya fi girman wato ke ka hana mutane bin Allah ka kange abin da ya kamata a fahimta na gaskiya ka murda shi ka hana mutane fahimta wanda yake ta gaskiya abin da ya kamata a ce an yi na addini ka hana mutane aiwatar da su abin da ya kamata a ce an yi na wato kenan taimakon Allah a al'umma da addinin Allah ya zama wato kenan ka kange ka hana wa yabuna hayi wajen kuma suna neman hanyar Allah ta zama ta karkata don ba sa son gaskiya ta bayyana suna son kullum hanyar Allah ta zama ta karkata saboda wata kidan a lokacin da ta karkatar ne su kuma suke samun fa'idan da za su ke tafiyar da rayuwarsu amma lokacin da aka ce an yi za a tafiyar da gaskiya to gaskiya za ta samu su takunkumin da ba haka suke so ba wawan kafiruna sannan kuma sun kasance masu kafircewa ne bil akirata da gidan lahira duk wanda kaga yana son hanyar Allah ta karkata baya son addinin musulunci ya ci gaba ai bai yarda da lahira bane domin ai lahira nan ne gidan sakamako nan ne kuma Allah maɗaukakin sarki zai bada wato kenan ladan abin da mutum ya aikata a duniya to su ba su kulla alkhairi ba da haka ta za su so wato kenan aje lahira ulaika ulaika ne mun kai gaba ne sun ne ya ka ina muke yanzu أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض نعم وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون الله بارك فيك تركي أولئك لم يكونوا معجزين wayannan ba za su kasance za su gajiyar da Allah madaukakin sarki ba babu yanda za a yi su zama out of control na Allah madaukakin sarki fil arda anan ban kasa duk abin da suke yi Allah madaukakin sarki ya sa malaiku suna targetin din su suna kuma wato kenan recording duk abin da suke yi wa inna alaikum lahafizina wa ma kana lahum min dunillahi min awliya kuma bayan Allah ba su da wasu majibintin lamarin da za su ba su ta kariya ta musamman babu wanda zai ba su kariya ta musamman wanda zai hana su su zama ba su shiga cikin wato kenan tarkon Allah madaukakin sarki ba ya za Allahumul azab kuma wallahi za a ninka musu azaba a gidan lahira za a ninka musu azaba ta makanu ya sadi'una sama ko makanu ya sadi'una sama ba su kasance wato kenan suna iya sauraron magana ta gaskiya ba don ba su bukatan gaskiya ba za kuma su bance ta ba wa makanu yusiruna kuma ba su kasance wato kenan suna iya kallon gaskiyar ba gaskiyar ba za su ganta ba ballantana ma su fahimce ta kuma ba za su ji ta ba ballantana ma su fahimce ta kullum suna nesa tsakaninsu da gaskiya ba za su ganta ba ba za su ji ta ba to wayannan mutanen Allah madaukakin sarki ya ce wato kenan suna da mummunan sakamako to mu je malam أولئك الذين كسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah madaukakin sarki ce ulaika allazina kasiru anfusahum wayannan sune mutanen da suka hasarantar da rayuwarsu rayuwarsu mana ta zo ta tafi a zero ta tafi ba ta da wani amfani kwata-kwata a nan gidan duniya wa dalla anhum ma kanu yaftaruna duk abin da suke kirkira na ƙarya suke jinginawa addinin musulunci ko suke jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallama ko suke jinginawa mu'minai ranar lahira za su neme shi su rasa ya riga ya bace wato kenan gabanin su duk abin da suke ganin cewa eh shine tabbatacce to ranar lahira za su neme shi wato kenan su rasa saboda haka ranar lahira ba su da abin dogaro to mu je لا جرم أنهم في الآخرة هم الأكثرون la jarama tabbas hakkan kenan shine ma'anar la jarama tabbas annahum cewa su wa'annan mutanen humul aksaruna su ne masu as- asalin masu hasara fil akirati a gidan lahira ta haka ba su da abin da ba su da ah, abin da suka tanada suka tafi da shi a da gidan lahira a daidai lokacin da dan adam yake da bukatan wato kenan tsira ya yake bukatan wato kenan ya samu ya- ya samu da ya scaling ya tafi aljanna ya samu koda kwayar zarra na aikin alkhairi a kara masa to su ba su da komai gaba daya to kaga Allah madaukaki ce wannan tabbas shine asalin hasara kuma su ne wanda suka yi hasara to mu je إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ta daya gefen kuma Allah madaukakin zarki ce innal ladina amanu lalle wannan da suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari aiki nagari kullum muka bayani cewa shine aikin da ya dace da shari'a ba aikin da ya dace da san zuciyar mutane ba aikin da yake da stamp cewa aiki ne nagari daga Allah ko daga manzansa sallallahu alaihi wasallama wa abatu ila rabbihim kuma suka yi kankan da kai zuwa ga ubangijinsu babu girman kai a cikin wata kenan lamarin rayuwarsu kullum suna kankan da kai a gaban Allah maɗaukakin sarki ulaika sabul janna wannan sune asalin yan aljanna kun fi haka kuma tabbas a cikin ta wata kenan za su dawoma to insha Allah ta'ala za mu dakata a nan aya ta 23 ko a cikin wannan sura mai albarka suratul hud daga lokacin da muka fara wannan karatu zuwa yanzu abinda muka faɗa daidai Allah madaukaki zargi muna roƙonsa ya ba mu ladansa Allah shiryen da mu da shiryen da ke cikinsa Allah kuma ya ba mu ikon aikatawa abinda muka kuskure kuma kuskure daga shaidan ne a matsayin mu na 'ya'yan adam Allah ya gane da mu kuskuren Allah madaukakin sarki kuma ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa za mu dakata nan insha Allah ta'ala musan menene muka tsara tsara me fara to muka mun gama sai mu sauka To, alhamdulillah. Alhamdulillah. A muna godiya Allah subhanahu wata'ala da ya kawo karshen wannan